نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi sha ashirin ga watan rabi'un al-akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da shida ga watan disamba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin wannan shine darasi na sha tara cikin jerin darussa daga littafin sharafu ashabil hadith wallafar al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alaihi wanda ya shekara ta ɗari hudu da sittin da uku bayan hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam me ya ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya ne to ashirin da ɗaya za mu tashi da ya ce babu man kala kitabatul hadithi afdalu min saumi tatawwa' babin da ke bayani akan wanda ya ce rubuta hadithi to falalar shi ta fi falalar azumin taɗawi ya ce an muhammad bin ahmad ibn abi thalj qala haddathani jaddi qala sa'altu ahmad ibn hanbalin qultu ya aba abdullah ayyuhuma ahabbu ilayka ar-rajulu yaktubu al-haditha aw yasumu wa yusalli قال يكتب الحديث قلت فمن أين فضلت كتاب الحديث على على الصوم والصلاة قال لئلا يقول قائل إني رأيت قوما على شيء فاتبعتهم دقا مالم محمد ابن أحمد ابن أبي الثلج البهراني وندا رسوسا شكرة تدري أكني دا أشرين دبيو ya ce kakana haddasani jaddi kakana abu thalj ɗin kenan ya bani labari ya ce ƙala sa'altu ahmad ibn hanbal na tambayi al'imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah na ce da shi alagafata malam ƙultu ya aba abdullah alagafata malam ayyuhuma ahabbu ilaika wanne ka fi so tsakankanin abubuwa guda biyu ar-rajulu yaktubul haditha mutum ya shiga aikin koyon ilimin hadisi gadan-gadan au ya sumo wa yusalli ko ko ya kama azumi da sallan nafila wani ne zai fi kawo mishi falala da lada qala al-imam ahmad ibn hanbal yace yaktubu al-haditha ya tinkari aikin koyon ilimin hadisi shi na so fiye da a ce ya zauna yana ta sallah da azumin nafila qultu ni mai tambaya sai na ce famin aina faddalta kitab al-hadisi al-sawmi wa sala akramakallah da wace hujja ka fifita koyan ilimin hadisi koyan hadisi da rubuta shi da wace hujja ka fifita shi akan watan sallah da azumi mana ya nemi hujja a gun malamin kenan qala sai Ahmad ibn Hanbal ya ce li Allah ya kula qa'ilun ce saboda kar a kai yanayin da mai magana zai dinga cewa inni ra'aitu qauman ala shay'in fattaba'tuhum a waye gari ilimi ya ɗashi ya koɗe ba wanda ya san asalin abin da yake duk abin da mutum yake an tambaye shi hujjar shi kawai ni ma dai na ga ana yi ne na yi koyi da shi to kaga in aka yi haka za a tafi zuwa ga tafarki na kafirai kire inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun to sai imamu ahmad ibnu hanbal ya ga cewa kiyaye wato nagartar ilimin musulunci da kiyaye asalinsa da gadar da wannan nagartar da asalin zuwa ga 'yan baya ya fi falala ga al'ummar fiye da falalar mutum ya kiyaye wa kansa ladan azumi da sallar nafila saboda wancan aikin da zai game al'umma al'umma za ta samu falalar duka sai amur ibn hanbal ya ga wannan ya fi falala musamman a wancan lokacin nasu da bidiyoyi suka dinga wato ƙoƙarin su taso su danne sunna da taimako da goyon baya da infaƙin shugabanni da sarakuna tun a zamaninsa an yi haka ina kuma ga wani zamani kenan qala al-khatib sai khatibu ya ta'liqi yake cewa qultu talabul hadith fi hadha zaman ji magana da yake faɗa ba shi khatibu da ya rasu a ƙarni na biyar ya ce talabul hadithi fi haza zaman neman ilimin hadithi a wannan zamanin namu zamanin su khatibu ya ce afdalu min sa'iri anwa'i tatawwa ya fi falala fiye da sauran nau'o'in tatawu'i li'anna durusa sunani wa khumuliha wa khumulaha wa zuhural bida'i wasu ila'u ahaluha li'ajali durusi sunani domin yadda sunnoni suka yi durus a nan ma'ana suka koɗe suka ɗashi aka neme su aka rasa daga darasa ya durusu ya ɓace ko ya koɗe wa humuluha da kuma yadda sunnoni suka zama sun yi ƙasa sun yi bacci sun kwanta bacci wa zuhurul bida'i wasu ila'i ahaliha da kuma yadda bid'o'i suka bayyana 'yan bid'a suka zama suna da ƙafafa suna da ƙarfi a wancan zamanin fa nasu khatibu kenan jama'a Allah shi kyauta babu man kana yastashfi bi qira'atil hadisi babun da ke bayani akan wanda yake yake neman lafiya idan ba shi da lafiya yakan nemi lafiyarsa ta hanyar karatun hadisi قال محمد بن مخلد كان الرمادي إذا اشتكى شيئا قال هاتوا أصحاب الحديث فإذا حضروا عنده قال اقرأوا علي الحديث الرمادي شيني أحمد ابن منصور ابن سيار أبو بكر البغدادي وندا ينا دا حديثي أتكين سنن ابن ماجه ونا رسول شكرا تقريبيوني دا دا دا ستين دا بير يتشي آه يا كسنشي شي الرمادي دين إذا اشتكى شيئا idan yana jin wani ciwon kai ko wata mura ko wani wani zazzabi me yake yi sai ya ce hatu ashabal hadisi aje a kira mana masu hadisi ɗalibai da malamai aje a kira su su zo ina son ganin su fa idza hadaru inda idan suka zo wurin shi sai ya ce iqra'u alayya alhadith ku ta karanta mana hadisi sai ai ta akhbarana fulanun qala haddathana fulan nan da nan sai ya ji sauki babu dhikru dhikru nahyi umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu an riwayatil hadisi wa bayani wajhihi wa ma'anahu bayani akan ambatan cewa Umar dan Khattab yana hana riwaya hadisi yaya wannan magana take tana zaka ga tana da tana da zaki a wun yan bid'a ai ga Umar ma ya hana Abu Darda'i ya hana Abu Huraira ya hana Abdullahi dan Mas'ud ai ya ce kaza ya ma bugiwa ne da haka ya ake kuke ci gaba da da yin wannan abu to zaka ji yadda malamai suka tattauna akan wannan mas'ala kamar shi khatibu anan kamar ibnu abdul barri a cikin jami bayan al-ilmi wa fadlihi kamar khatibu kuma har ila yau a cikin al-jami li akhlaqir rawi wa adab sami mafi yawan waɗannan riwayoyi daga Umar ba su inganta ba mafi yawan su wanda kuma suka inganta akwai wajihin da aka ba su sannan abin da yana maka Umar ba wai yana nufin a daina hadisi bane gaba daya shi ma ya ci gaba da riwaya hadisi shi ma yana da hadisai kuma yakan tambayi sahabban nan su ba shi fatawa da hadisai so sannan kuma ci gaba da su sahabban suka ci gaba ko da a ce da gaske ne ya hana su ba su yadda ba sun ci gaba da kanta da hadisan nan saboda ba su fahimci wannan umarnin nashi na dole ba ne malam ya ce an sa'ad ibn ibrahima an abihi qala ba'atha umaru bin al-khattab ila abdullahi bin mas'ud wa ila abi darda'i wa ila abi mas'ud al-ansari fa qala ma hadha al-hadith alladhi tukthiruna عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحس فحبسهم في المدينة حتى استشهد عمر بن الخطاب يا أيك ساقو إزوا قوتنا متاني أبو الدرداء دا ابن مسعود دا أبو مسعود الأنصاري شيوا wani irin hadithai ne wannan kuke yawaita ruwaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama buni buni ku ce annabi ya ce buni buni ku ce annabi ya ce kaza eh yace ku dawo madina ku zauna ya tsare su a madina har sai da ya rasu to na farko dai kaga ba tumas yake da ƙarya ba cewa annabi bai faɗa ba amma abin da yake nufi shine bai kamata su yawaita faɗan hadisan haka kawai ba tare da sun tantance me za su faɗa ba in ma ya tabbata kenan wannan sannan magana kuma tare su da ya a madina ba su kaɗai umar ya tare a madina ba dukkanin sahabbai daga cikin as-sabiqun awwalun Umar ya tare su a Madina ya hana su fita ya ce ku ne kariyar garin nan in za ka fita daga Madina sai ya baka pass in za ka je wani gari za ka je aikin haji ko za ka je ziyara wurin yan uwanka a Makka ne ko a Taifa ko a ina ne sai ya baka pass za ka fita bai yadda kowa ya fita ba mutane kalilan ne mutum biyu ko uku su ya ba dama ya ce suna iya fita kamar Sa'ad dan Abi Waqqas kaman abin nan wasu daga cikin kwamandoji da ya tura su yaƙi amma duka sauran su aliyu su usman da sauransu duka manyan sahabban nan ya tare su ya hana su barin madina ya ce a ku zauna a madinar manzon allah sallallahu alaihi wasallama ta fi buƙatar ku fiye da sauran garuruwa to wannan duka umar ya ma mutane wannan ba su kaɗai ba ne saboda yana so duk sanda zai magana da mas'ala ta ilimi ya zama waɗannan as-sabiqun al-awwaluna suna kusa su gaya mushi su bashi fatawa abin da ke nuna maka cewa Umar yana neman hadisai mas'aloli nawa ya yana tambaya yana cigiya cewa wa zai gaya mushi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce game da gado game da saki game da kaza ga sunan birjik to haka ba wai yana hana a faɗi hadisai bane a yana ganin ya kamata ne ya zama akwai wani tsari da shi yake ganin shi ya kamata su bi su kuma su gani ba to kuma kowa a matsayin shi na mutum yana da nashi tsarin na karantarwa da irin yadda yake ganin ya kamata ya bi da kuma wani yana da saurin wani yana da bi a hankali da sauransu to Umar sai ya amfani da wannan dama ta shugabancin shi ya ga cewa shi ba haka yake so a yi ba wa an qarada ibn ka'b qala kharajna fashayya'na fashayya'na umaru yace mun fita za mu bar garin madina fashayya'ana umaru sai umar ya raka mu ila sirar zuwa wani da ake ce masu sirar wani wuri ne kamar mil uku a hanyar zuwa iraki daga madina thumma da'a bima'in fatawadda'a qarada ibnu ka'ab ibnu thalaba al-ansari abu amrin wanda ya shekara ta hamsin ya ce sai umar ya sa aka kawo ruwa da aka je aka tsaya sai aka kawo mishi ruwa sai yayi alola ثم قال لنا sannan sai ya ce mana tadaruna lima kharajtu ma'akum ko kun san me yasa na fito tare da ku kulna sai muka ce aratta an tushayyi'ana wa tukrimana kana so ne ka rako mu kuma ka girmama mu qala yace inna ma adhaka la haja kharajat kharajtu laha eh bayan wannan akwai wata bukatar ta fito da ni innakum ta'tuna baldatan za ku tafi wani gari ne li ahliha dawiyyun bil qur'ani ka dawiyyin nahali mutanen garin suna da gurnani da guna da zaka ji in asuba ta yi ko da daddare zaka ji ko ina ya kacame da karatun alqur'ani kaman kaman kudan zuma ya taru fala tasudduhum bil ahadithi ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ana sharikukum karku karku hana su ku raba su da alqur'ani dan za ku koya musu hadisi to kaji magana kar a ce garin koyar da hadisi ba koyar da alqur'ani ba duka biyun za a hada a koyar kar ku je ku ta koya musu hadisi ba ku bari sun ci gaba da alƙur'aninsu ba amma yana nufin a hada duka biyun a koya musu ko kuma ku bar su akan karatun da suke na alƙur'ani ku dinga koya musu hadisai kaɗan kaɗan wanda suke da bukata malamai da suka sharhin wannan magana suke cewa domin ibn abdulbari ma ya wannan magana tana cikin aljami jami'u bayanil ilmi wa fadlihi cewa abinda umar yake nufi shine waɗannan mutane suna da tsananin ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kar ku je ku shagaltar da su da labarin sira da yaƙe-yaƙe da duk wani magana da shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har a wayi gari ba su ci gaba da yin alƙur'ani ba su shagaltu da waɗannan labaran wanda ba su ne asalin sunnar ko kuma asalin abin da za su yi aiki da shi na addini ba kuma wannan magana ce mai kyau domin ko yanzu ka kalli mutanen da wasu daga dama waɗanda suke takamar ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ita suke tutiya za ga wani ko jizo amma bai iya ba bai damu da ya karanta alkur'ani ba wanda shine littafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai damu da ya ibadoji ba bai damu da koyi ilimi ba amma ya shagaltu da ƙauna wanda har ya wuce haddin da shari'a ta hukunta a yi ƙaunar kamar da gani daga mafi yawan sufaye to wasu malamai suka ce suna ganin abin da umar yake nufi kenan kada a raba su da alkur'ani a basu su ci gaba da karatun alkur'aninsu amma a koya musu abin da yake da muhimmanci na sunna ina za mu gane haka wannan garin ana magana akan kasar iraki ne to kuma kasar iraki a nan su ibn mas'udin suka rayu da wasu wannan ainihin wato muhammad abin nan karada ibn ka'ab al-ansari kuma sun ci gaba da kantar da sunna a wajen ba su je suka ki karantar da hadisi ba ya nuna ko dai masu ƙoƙarin amfani da wannan hadisan ko wannan kisoshin na Umar sana kanta da hadisi ko dai ba su fahimci mai Umar yake nufi ba ko kuma su sahabban ba su yadda da magana Umar ban haka yake nufi domin sun ci gaba da karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala qurada fama haddathtu ba'dahu hadisan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace daga nan ban ƙara kanta da wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ash-shaykh in in qala qa'ilun ma wajhu inkari umara ala sahabati riwayatuhum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in aka ce me yasa me yasa ta wace fuska ne Umar yake kokarin hana sahabbai karantar da hadisi wannan maganganu zaka same su a cikin Fathul Bari da da littafin Kitabul Majruhina na Ibn Hibbana da Jami Bayan Ibn Fadli kamar yadda na ambata da At-Tamhid na Ibn Abdul Barri duk sun yi maganganu akai yace idan wani ya tambaya yace me yasa Umar ya hana karantar da hadisai yake kuma da tsanani akai wa tashdiduhu alaihim fi dhalika yake tsananta musu qila lahu sai a ce mushi innama fa'ala dhalika Umaru ihtiyatan lid-dini Umar ya haka ne domin ƙoƙarin kiyaye addini wa husnin nadhril muslimina da kuma kyakkyawan diba da yawa musulmai li'annahu khafa an yankulu anil a'mali ya ji tsoron kada su la su daina yin ayyuka wa yattakilu ala zahiril akhbari su dogara da zahirin hadisai kaji fasara ta farko hadisai wanda suka zo a magana falala da nuni zuwa ga tausayi da Allah yake da shi da yadda Allah yake gafara da raja'in Allah su ne yake nufin kada a je a yi ta yada su irin hadisan da annabi ya ce ma ibn nan mu'adhu kar ka je ka faɗa hadisan da za su nuna irin hadisan wa in zana wa in saraka ala ragami an fi abi dharr da ire-iren su waɗanda za su ba mutum dama a to ai ba komai irin hadisan da suke nuna cewa Allah yana gafara Allah yana jin daɗin bawaye zunubi ya tuba Allah yana cewa in bayina suka daina zunubi suna tuba zan darka ke in kawo masu yin zunubi suna tuba irin waɗannan hadisan na falala wanda suke nuna raja'i su ne umar yake nufin kar a je a dinga yaɗawa saboda kada mutane su dogara da su su daina yin aiki walaysa hukumu jami'il ahadithi ala zahiriha alhalin akwai hadisan da hukuncin su ba zahirin da aka ambata suke ɗauka ba wala kullu man sami'aha arafa fiqhaha ba kuma duk wanda ya ji hadisin zai san me fiqhun da hadisi yake nufi ba idan baka da ilimin hadisi baka da background su sahabbai da suka kalla suka ga abin da ya faru fahimtar su da ilimin su yafi wanda ba su ba to su sun fahimta hau a ta wanda aka ce musu yan aljanna ne su ba su fasa aiki ba sun ci gaba da aiki suna jin tsoron Allah suna jin tsoron zunuban su suna kuka suna nadamar kusurin su to wasu ko wanzu inda za a ce musu ai suna da garanti akan aljanna kaga tabargaza za su to ba za a faɗa musu ba su da aka ayyana musu garanti ba su daina aiki ba amma wanda za a zo a faɗi umumin wani garanti shi sai daina aikin ko mun gane to wannan ne umar ya ce kada a je a yaɗa faƙad yaridul hadithu mujmalan hadisi na iya zuwa a dunkule wa yastanbitu ma'anahu wa tafsiruhu min ghairihi wa yustanbatu ma'anahu wa tafsiruhu min ghairihi amma ma'ana hadisin da abinda za a ciro na fiqhu daga wasu hadisai ne za a ɗauko فخشي عمر أن يحمل حديث على غير وجهه عمر na jin tsoron kada a je wani hadisi a mai fassarar da ba ita ta take daidai ba aw yu'khadhu bi zahiri lafzihi ko a je a dauki zahirin lafazinsa wal hukmu bi khilafi ma akhadha bi a je a hukunci da sabanin abinda yake dauke da shi wa nahu ma wa nahu man wa nahu min hadha al ma'ana al akhirah da kuma wani abu da yake da alaka da wannan ma'anar hadith al'akhira da wasu ma'anar wanda suke kama da hadisan hadisan da suke magana akan lahira ga ire-irensu an mu'adhin qala kuntu ridfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala himarin lahu wata rana ina goye a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wani jaki nashi يقال له عفير أنا تمس عفير فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد كاسمي حق باي أكن الله وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم نتي الله دمن زنس سكفسني قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا abin da yake wajibi akan bayi ga Allah su shine su bauta komai su bauta wa Allah kada su yi shirka da komai da ya shafi janibin Allah wa haƙƙul ibadi alallah abinda yake akan bayi akan Allah game da bayi Allah yu'adhiba man la yushriku bihi Allah kada ya azaba ga wanda bai shirka ba qultu ni mu'adh na ce afala ubashirun nasa ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bana je in ba mutane wannan labarin ba in musu bishara a ce to alhamdulillah kowa ya kwanta da hankalinsa matukar dai baka da shirka zaka kai labari kar a damu a ci gaba da abin da za a iya saura kuma kar ka damu da kusurinka sai annabi ya ce la fayattakilu kar ka je ka ba su labari in ka ba su labari to za su dogara da wannan falalar sai su lalace da su je suna yin ayyuka tun suna yin ayyuka na falala suna yin ayyuka na gaskiya za su bari har su kai ayyuka na barna kamar mutumin da yake da wasu kuɗi ne masu tarin yawa da ya gada a gun mahaifinsa in ya dogara da cewa ai ya gaji kuɗaɗe masu yawa ya zauna kawai ya kama kashe su ya kama baɗala ya kama rabawa maroƙa da makaɗa da 'yan ma'abba kafin ya ankara zai zama babu kosisi za su ƙare to haka duk mutumin da ya dogara da imani kawai cewa yana da imani imani zai kai shi aljanna to ba zai ankara ba sai ya je yana yin abin da zai bata imanin zai je ya aikata abin da zai bata imanin tun yana yin abin da bai shafi imani ba har zai je sai imanin sai ya lalace ina fata mun gano da haka annabi ce kar a faɗa musu faitakilu sai mu'azu ya bada wannan hadisi a ƙarshen rayuwarsa ta'affuman yana mai jin cewa ɗayan ma'ana biyu ko dai ya bayar alhanin yayi laifi ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mishi kai ya fada ya fada ko kuma yana ganin in bai fada ba ya boye ilimi ya shiga cikin wannan takaful adilla me yafi ya boye wannan sirrin kar kowa ya sani ko kuwa yayi amfani da asalin umumin cewa a karantar da boye ilimi wato karantar da ilimi yana da falala boye shi kuma yana da zunubi sai ya fada sai karkata zuwa ga wannan janibin amma bai ci gaba da karantar da hadisin ba sai da zai mutu sannan ya fara to kaga irin hadisai irin waɗannan sune Umar yake nufin kada a je ai ta yayata su wannan kuma yana nufin idan an zo karantar da hadisi a ko ina ne to za a fi damuwa da hadisan da za su yi mutane amfani a wurin ayyukansu na gaɓoɓi ayyukansu na zuciya imaninsu da lahira tauhidinsu aƙidarsu mu'amalarsu da duk sauran abin da aka san zai musu amfani kai tsaye kafin a kai ga hadisai wanda za su zama suna da falala ko suna da wani wato mushkilin ma'ana wata ma'ana mai sarƙaƙiya a cikinsu wa bi dariqin akhar qala qala umaru afala ubashirun nasa qala la tubashirhum fayattakilu a wata hanyar shi ma umar ne yasa baki yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bana je in ba da labari ba yace a a kar ka je ka ba mutane labari sai su su shantaki wa ana nasin qala dhukira li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li mu'adh an faɗa mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu'azu mallaki Allah azza wa jalla la yushriku ya'ni bihi shay'a dakhala aljanna wanda duk ya gamu da Allah subhanahu wataala baya shirka da Allah akan komai zai shiga aljanna faqala ya nabiyallah sai mu'azu ya ce ya manzon Allah afala ubashirun nasa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama yo bana je in ta ga mutane ba qala la inni atakhawwafu an yattakilu yace a a ina jin tsoron kada su shantake su zauna su shantake za su ci banza har a samu matsala wa qala abu ali at-tumari kunna inda abil abbasi ahmad ibn yahya tha'lab fa qala lahu rajulun abu ali at-tumari shine isa ibn muhammad ibn ahmad al-bagdadi zuriya ne jika ne ga ibn jurayj babban malami din nan ya rasu a shekara ta 360 shi wannan mutumi a tsumari ya ce muna tare da abul abbas tha'alab babban malamin nan na hau faƙal lahu rajulun sai wani mutum ya ce mishi aish ma'ana qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li ali wa qad aqbala abu bakr wa umaru faqala hadhani sayyida kuhuli ahli janna menene ma'anar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya faɗa wa Sayyidina Ali radiyallahu anhu lokacin da Sayyidina Abubakar da Umar suka fuskanto za su zo majalisin da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama shi da Sayyidina Ali radiyallahu anhu sai ga waɗannan manyan sahabbai guda biyu suka taho sai annabi ya ce hadhani kaga waɗannan guda biyu sayyida kuhuli ahal janna sune shugabannin dattawan aljanna sai ya ce amma sai annabi ya ce la tukhbiruhuma ya ali amma kar ka gaya musu وانا تشكو حديث سيدا كل الجنه من الاولين والاخرين الا النبيين والرسل الا الانبياء والرسل sune shugabannin dattawan aljanna a cikin mutanen farko da na ƙarshe in banda annabawa da manzanni sune kai ba sa ƙarƙashin wannan shugabancin yace amma kar ka gaya musu hadisi ne sahihi yana cikin akwai riwaya Anas akwai riwayar shi Sayyidina Ali akwai riwaya Abu Juhaifa akwai ta Jabiru Tirmidhi ya fitar a cikin sunan dinsa haka a cikin al-Ilal na Ibn Abi Hatim haka Ibn Majah kamar yadda ya ambata anan haka Ibn Adi haka haka Khatibu a cikin tarihu Baghdad da Ibn Asakir a cikin tarihu Dimashq a Sheikhul Albani ma ya inganta riwayoyin a lamba ta 824 a cikin as-sahiha so hadisi ne tabbatacce da yake tabbatar da falala waɗannan bayan Allah amma ka ce kar a gaya musu kar a gaya musu kar a gaya musu ya zama musu dalilin wata fitina to waɗannan fa mutane ne na kirki na gaskiya waɗanda wasu shi da kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya ya ga maslaha ya gaya musu bisa wata maslaha ya faɗa musu amma ba su fasa aikin addini ba ba su ce bari mu koma kawai mu zauna tunda mun riga mun samu abin da muke nema ba qala yace ashfiqu alaihi ma min at-taqsir fil amal ina jiya musu tsoron kada an gaya musu haka su rage wajen aikin su qala abubakar qultu wa kadhalika raha umaru sahabata an yukthiru mir an yukthiru riwayata al-haditha ishfaqan ala an-nasi an yattakilu ala al-amal ittikalan ala al-hadith sannan kuma sayyidina umar ya tausaya wa mutane kar a je ai ta ba su hadisi don kar su je wato su rabu da aiki su dogara kawai da hadisan wa fi tashdidi umara aidan ala sahabati wa fi riwayatihim hifdhun li hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan tsanantawar da umar yayi malam khatibu ya ci gaba da cewa a cikin haka akwai kokarin kiyaye hadisan wa tarhibul liman lam yakun min sahabati da kuma tsoratar da wanda ba sahabi ba an yadkhula fi sunani an yudkhila fi sunani ma laysa minha kada kawai tunda yanzu zamanin ba sahabbai bane zalla akwai wanda ba sahabbai ba kada kowa ya ji cewa sahabbai suna cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi ma kawai sai je ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaga ya ƙarya ya shiga wuta kamar yadda misali yanzu ake ya samu wannan irin ta tabarda saboda wani ya ji kawai malamai suna magana su ce hadisi kaza ya inganta kaza bai inganta ba shi ma kawai sai ya dauka da ka ake haka ko ko kuma ya ce yana cikin abu dawuda yana cikin ibnu maja yana ciki baya ciki oho shi dai kawai ganganci irin nashi ko mun gane wato mutane su fara shiga rigar sahabbai suna dangantawa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da bai faɗa ba to umar ya tsoraci wannan sai ya ce a killace hadisan dan haiba hadisan ta tabbata haibar hadisan ta tabbata li'annahu idara as-sahabiyyu sahabiyyal maqbulal qawli dan idan ya ga sahabi wanda ake an san maganarsa almashhura bi suhbati annabi sallallahu alaihi wasallama wanda an tabbatar shahararren labari ne cewa ya zo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan sauran suka ganshi cewa kad yushaddidu alaihi kad yushaddidu alaihi fi riwayati ana tsananta mishi game da hadisi kana huwa ajdara an yakuna li riwayati ahyaba wanda zai ga cewa ana tsananta ma sahabbai ma a kai to shi zai fi kowa tsoron kar ya kutsa cikin hadisai da molonka wali ma yulki shaitanu fin nafsi min tahsinil kadhibi arhaba kuma zai zama yafi kowa jin tsoron abin da shaidan ke wurgowa cikin zukatan mutane na san a faɗi ƙarya wannan kuma ya taimaka wannan abin da sai umar ya taimaka wajen kiyaye hadisai da aka hadisan suka zama a kiyaye a wannan lokaci ƙarya ta karanta kwarai da gaske al-imamu al-hafiz zahabi a cikin sirr alamin nubala a inda ya tarjama ta abin nan ya kawo wani ta'aliki a inda yake cewa gashi nan qultu hakaza huwa umaru a cikin tarjama umar ne haka umar yake kana radiyallahu anhu ya qulu ya kasance yana cewa aqillul haditha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku karanta hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wazajar ghairu wahid min as-sahabati an bathil hadithi kuma ya tsoratar da fiye da sahabi guda daya akan yada hadisai وهذا مذهب مذهب لعمر وغيره وان مذهب عمر ني ده وننسا فبالله عليك اذا كان الاكثار من الحديث في دوله عمر كانوا يمن يمنعون منه ان يزما يا ده حديثي ba kai ba gindi a zamanin mulkin Umar an hana ma'a sidiqihim tare da mutane ne masu gaskiya wa adalatihim mutane ne masu adalci wa adamil asanidi kuma za su dinga faɗa ne ba tare da isnadi ba kai tsaye ne kawai annabi ne ya gaya musu sallallahu alaihi wasallam ba ya san ba wata hanya ba bal huwa ghaddun lam yushab danye ne bai bushe ba hadisi ne danye shar sabo fresh fama dhannuka bil ikthar min riwayatil gharaib wal manakiri ina kake jin ya za a yi da riwayan hadisai garibai na ƙarya da munkarai abin kyama a watsatsin hadisai fi zamanina a zamanin mu musu ibnu su su al-imamu zahabi ma atulil asanidi gashi da isnadi mai tsayi wani mutum goma wani dozin guda tsakanin mutumin da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa katharatil wahmi wal ghalati da yawaita kurakurai da bankaura fa bit taharfa bil hari an nazdar alƙauma anu yanzu shi ya fi cancanta a tsoratar da mutane daga faɗan hadisi haka ba kai ba gindi fa ya laitahum yaqtasiruna ala riwayatil gharibi dha'if ina ma da za su takaitu akan riwaya hadisi garibi mai rauni kawai bal yarwuna wallahi almawdu'ati wal abatila zabi yace na rantse da Allah hadisan ƙarya suka yi ruwaitowa da hadisai marasa marasa kai ba gindi والمستحيل في الأصول والفروع da abin da yake impossible baya yiwuwa ba a iya samun shi a cikin hadisai sawon cikin aƙida ko cikin fiqh wal malahim da labarai wanda suke labarai masu ban mamaki ko masu ban tausayi waz zuhud da labaran gudun duniya nas'alullah al afiya za biya ce muna neman muna roƙo Allah ya sa mu gama lafiya yace faman rawa zalika ma ilmihi bi butlani duk wanda ke rutu hadisi marasa inganci wanda ba su da tushe ba su da makama irin da ake yada su nan yanzu a cikin social media hadisai ba kai ba gindi masu rota irin wannan suna yadawa wa gharral mu'minina ya rudar da mu'minai a ce ku yi wata sallah annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza ka rasa asalin shi kullun a tambayar ka alga ta malam ya ingancin wannan in ka ce mutane na aka samu shi ma bai sani ba wani group kawai ya gani masu yada irin wannan fa hadha zalimun li nafsi wannan yana cutar da kanshi ne jannin ala sunani wal athari yana ta'addanci ne ga hadisai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yustatabu min dalika za a nemi da ya tuba ya bar wannan abun fa in anaba wa aqsara in ya koma kan hanya mai daidai ya takaita barnarsa to ya more wa illa in yaki fa huwa fasiqun ya zama mutumin banza mai yada hadisai marasa inganci mutumin banza ne kafa bihi ithman wannan ya ishe shi zunubi an yi haditha bi kulli ma sami'a a ce duk abin da ka ji sai ka faɗa da ka ga magana ka fara sharing kana forwarding sai ka fi kowa ƙarya wa in huwa lam ya'lam idan ko bai san bai sani ba jahili ne bai sani ba kawai yana yana ainihin wato bin yarima a sha kiɗa ne bai san asalin abubuwan da yake yaɗawa ba falyatawarra to ya zama mai wara'u ya dinga taka tsantsan waliyasta'in biman yu'inuhu ala tanqiyati marwiyati ya ninga neman taimakon wanda zai taimaka masa yadda zai ya tace abubuwan da yake riwaya nas'alullah al'afiya Allah ka sa mu gama lafiya falaqad ammal bala'u zahabi yace bala'i fa ya game duniya wa shamalatil ghafla wannan rudani rashin sanin ya kamata ya riga ya ya gafla ta bi kan kowa kowa a cikin shirita yake wannan fa zamanin su zahabi kenan wadda khalar dakhilu alal muhaddithina an samu shigege wato abubuwa sun shige waɗanda ake ce musu masu hadisi alladhina yarkunu ilaihimul muslimuna wanda kuma musulmai suna karkata zuwa gare su to kaji hadan idan ana kallon ka matsayin ɗalibi ko ustazu ko malami wanda mutane musulmai suna dogara da abin da suke jin yana fita daga bakinka ko abin da kake karantawa to kana cikin haɗari kana cikin haɗari idan kaje kana ga musu abin da bai tabbata ba sai zama kana da ka dinga tuna wannan mutanen da suke following ɗinka ko suke saurarenka ko suke jiran karantarwarka me kake gaya musu abin da ya tabbata ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to babu matsala ko kana gaya musu duk abin da ya samu ne wal mawqudatu wal mutaraddid wannan tiyatu to wannan kana cikin hadari mai girma yace mutane musulmai suna dogara da masu karantarwa musamman karantar da hadisi wajen ibadarsu da tunanin da za su rayu a kai da fatoyin da suke nema da gyaran addininsu da mu'amalolinsu duk suna dogara da su tun a wancan zamanin balantana kuma yanzu to kaga wannan matsayi ne mai hadari kwarai da gaske fala utba alal fuqaha'i wa ahlil kalami yace ba ba sa dogara da masu fiqhu da da yan da yan yan alwujudu ba sa dogara da su Allah shi kyauta malai sai kuma ka sake duba littafin kitabul majruhina min al muhaddithina na na na, na ibnu hibbana da kuma jami bayan ibnu fadlihi da al bidayatu wan nihaya duk sun kawo maganganu game da wannan sai ya ci gaba da cewa wa an abdullahi ibn amir al yahsubi qala sami'tu muawiya al minbar bi dimashqa to ina ganin bari mu saurara anan saboda duk da yake ba mu kai asalin time ɗin ba amma muna da wani program da za mu je yanzu insha Allah gara mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba yanzu nake samun labarin rasuwa na Malam Aminu din nan ko wannan da ke cikin bin gona ganye bawan Allah na Malam Aminu da muke sallah da shi a nan Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta an riga mai jana'iza ne